الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشهد أن حكيمنا مختصر الشيخ عبد الرحمن الأكبري في العبادات za mu tashi kan juriya ta kusa da ƙarshe ko insha Allah malami yana cewa wa idza zaga al-imam sajjatan thalithatan fasabbih bihi wa la tasjud ma'a idan liman ya ƙara sujjada ta uku mun sani da kowace raka'a sujjada biyu ake yi ruku'u daya sujada biyu to idan kuna sallah da liman da yayi sujada daya yayi ta biyu sai kuma ya koma yayi ta uku la'alla dama wurin da zai zauna ne sai ƙwarfi ya sake zama ya sake koma wata sujada to sai ce fasabbih bihi kai ma mu sai ke masa tasbihi sai subhanallah to Allah ya sa ya tuno ya gyara shikenan yace wala tasjud ma'ahu amma kar kai wannan sujada tare da shi domin me wannan babin gaba daya har zuwa ƙarshen littafi zai zai tafi mana wata matsala ne da take da alaka da yaqinin mamu da yaqinin imani ya za a yi tofiki tsakanin su in aka samu sabanin wannan yana da yaqinin wannan abin da liman yake kari ne to zai bi shi a yi wannan abin da yake ƙari ne ko kuwa ba zai bi shi ba yau ko kuma liman din yana da yaƙinin sa sai ma mu suke masa tasbihi zai aje yaƙinin sa ya bi su ko kuwa su za su hakura su bi shi wannan daga nan zuwa ƙarshen littafin duk akan wannan magana kawai zai to shi yasa nan sai yake cewa idan limamin ka ya ƙara sujada ta uku kai masa tasbihi amma kar ka bi shi sujada saboda me nan kai kana da yakinin cewa sujada fa biyu ta cika sujada kuwa a sallah guda uku guda biyu ake ba uku ba da haka daga ka biya da kuɗi ta uku sai ka ce subhanallahi amma kai zaman ka kada ka bi shi domin shine yi kari mun gane wannan sai ce wa idza qama al-imam ila khamisati idan kuma liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar khamisatin wannan yana nufin raka'atin khamisatin yawwa yayin sallar azhar ake misali ko la'asar ko isha ya zauna ya yi raka'arsa guda hudu to maimakon ya zauna ya ta iya ya sallama sai muku ya sake miƙewa mu kuma muna da tabbacin cewa raka'o'in nan guda hudu sun cika mun gani to a nan ko da ke raba abin biyu sai ce tabi'ahu man tayaqqana mujibaha duk mutumin da a cikin mamu duk wanda yake da yaƙinin cewa akwai abin da ya wajabta wannan raka'a ta biyar din ma'ana shi yana da yaƙinin limamin ya yi wani kuskure ne a wata raka'a ko ta farko ko ta biyu raka'ar kuma ta lalace saboda rashin wato barin wani rukuni ko barin farilla kuma damar a koma a gyara wannan farillar ya kurce don haka dole a yi watsi da raka'ar kaga kenan ashe maimakon mu ɗauki kanmu muna da raka'a hudu to raka'a uku ne don haka miƙe wanda liman yayi ni a gani na daidai ne misali ina da wannan yaƙinin to wanda yake da wannan yaƙinin tabi a kusa ya miƙe bi liman ayi wannan raka'a ta biyar a surance a surance kamar ta biyar ne amma liman kila mumun harari yayi wani abu da ya lalata masa wata daga cikin rako'in da suka gabata mun gane wannan to me wannan yaƙinin ko kuma shakka fili yana da kokonto shi bai san me ake ba wanda ke kokonto shi ma sai bili ba mun gane wannan yau wa jalasa man tayaqqana ziyadata amma wanda yake da yakini cewa kai sallan mu fata ta kalau wannan raka'ar da ya miƙe gaskiya ƙari to shi zai zauna ba zai bili man ba nan kuma an samu sabani tsakanin yakinin mamu da na limu to sai wannan wanda yake ba shi da yaƙini ko ka yi shi da yaƙini cewa wannan raka'a ta biyar ce ƙari ce raka'a ko ta biyar babu ita abin nan a shari'a duk rakawoyi ba su kai biyar ba gaba ɗaya kowace sallah za ka sai ce wannan mutumin ya lasa sai ya zauna ba zai bi liman a yi wancan raka a ta biyar ba mun gane wannan yanzu an samu mutum biyu ɗaya yana da yaƙinin cewa wannan raka'ar ya kamata a yi ta akwai abin da yake auje ba shi ya wajabta ta saboda misali ya kula da limamin ya yi watsi da wata raka'a kaga wannan yaƙini ko kuma yana da kokonto wani daban yana da kokonto kokonto yake shin wannan raka'ar ya kamata a yi ta ko bai kamata a yi ba shi ba shi da yaƙini to wannan da mai kokonton nan da wancan mai yaƙinin cewa ya kamata a ƙara me za su yi su bi liman kar su zauna shi kuma wannan na biyu ko in ce na uku amma gefansa daban da waɗancan su biyu shi kuma yana da yaƙinin cewa walalle wannan abin nan raka'a da ya tafi ta biyar nan gaskiya ƙari ce sallan mu ta cika garau to kaga shi kuma mai wajibin sa yeme sai ya zauna to sai malami yace fa in jalasa al-awwal wa qama ath-thani batala as-salatu in na farkon can da aka ce ya miƙe ya bi liman bayan yana da yaƙinin cewa akwai buƙatar a yi wannan raka'a ta biyar a sura wadda ta hudu za ta zama a hakikani in ya zauna ya ƙi bin liman to sallarsa ta ɓaci wa ƙama sani shi kuma wancan da aka ce ya zauna kada ya bi liman to in ya bi liman shi ma sallarsa ta ɓaci saboda me yana da yaƙini yawwa in mutum yana da yaƙini to ba ya saba wa yaƙini kamar ba mutum ne yanzu ya san cewa liman ya yi raka'a hudu ta cika to idan mutum ya ƙara raka'a da gangan a sallah mai hukuncin sallah ka ɓaci abin da ya jawo hukuncin ɓaci sallah ke kamar kai kaɗai ne ma kake sallah ko da ba da liman ba kawai sai kace ai raka'a zuwa ne ba laifi yan ƙara ɗaya ai lada zan samu kawai sai ka ƙara mijiya bari ka ƙara raka'a ta biyar a cikin sallah azhar sai a ce ina ka samu wannan sallah ka ta baci ka ƙara wata ibada da annabi bai koya mana mun fahimci abu ko to kaga me ya jawo sallar ta baci saboda yana da yaqini abun bai kamata a yi kuma yayi shine dalili yan kada wani ya ce a yanzu a yi nan da nan a ce sallah ta baci wannan guri haka yake in mutum yana da yaqinin sallah ba buƙatar a ƙara wani abu sai tashi to kamar yayi da gangan ne shine abin da yasa mun fahimci wannan abu to mu bar shi wannan hukunci darasin mu na gaba sai mu karasa sauran abin da ya rage insha Allah a littafin ya zama ahalari ya zo karshe kenan insha Allah amma dai wannan matsalar insha Allah an fice shi ayi na'am na'am eh mujiba na'am eh zai yiwu mutum biyu zai yiwu mutum ɗaya ma'ana halin ne guda biyu halin yaƙini da halin kokonto ma'ana duk mutumin da yake da yaƙinin akwai abin da ya wajabta a yi wannan ƙarin raka'ar to kaga yaƙini ba dama ya zama yaƙini kuma sannan shakka lokaci guda ko ba haka ba yau wato ko dai ya zama yaƙinin ne da shi shi wannan mutumin ko kuma kokonto ne da shi ko kuma wani mutumin ne daban ma mai kokwantan wani mutumin kuma mai yaƙini yau don haka halin guda biyu ne in yaƙinin aka samu to wajibi ya biyu ma yaƙinin cewa lalle akwai abin da ya wajabta a ƙara wannan haka ko kuma shi bai san me ake ba ba inda ra'ayinsa ya karkata domin dama ai yaƙini shine a jawazu amrayni مع عدم رجحان احدهما على الاخر في اجل الكوكوتو in aka ce kokonto da haka ake nufi ma'ana halaccin abubuwa guda biyu ba tare da daya abin ya karkata zuwa ma'ana ra'ayi ya karkata zuwa ga gefe ɗaya ba in ya karkata zuwa ga gefe da shi ake ce mazanni yawwa to don haka ake in an samu mutum ko mutum ɗaya ne ya yi yaƙini ko kuma ba yaƙini ne ba kokonto ya yi to hukuncin su kenan ko kuma wani ne daban wannan ya yi yaƙini wannan kuma ya yi kokonto za ka za ka iya zama mutum biyu za ka iya zama mutum ɗaya amma ba wani mutum ɗayan kuma ya haɗa yaƙinin da kokonton lokaci guda ba ka fahimci abu yau ko ya wannan ko ya wancan to in dai aka samu wannan to wajibi ya bi ne na ba na a'a ba haka yake shi ka ga yaran fiqhu shi yana da hukunci yana amfani da aqall alfazul umumi in dai har akwai alifun da lamu to akwai istidrajin ko an a ce akwai abin nan akwai umumi a ciki saboda me alifun da lamun lil ahadi yau da haka kowa kuma zai iya shiga ciki da haka lafazi ne mufardi amma ana nufin duk wanda yayi kamar lafazin man ne in aka yi amfani da lafazin man ainihin ya shafi mutum daya ko mutum biyu ko mutum dari ko mutum dubu ko mutum miliyan daya kamar ce amma yawwa da haka wannan yaran su gihu wannan ake nufi ba wajen ba wai adadin mutanen ake kallo ba yawwa ma'ana dai sifa ce ta aiki duk wanda ya siffanci da ya yi yaƙini a wannan gu cewa akwai buƙatar a ƙara raka'a to wajibin sai zulmi wanda kuma yake kokonto ma kaga kenan zai iya zama wani daban ya wanda kuma kokonto yake shi ba shi da yaƙinin akwai buƙatar a ƙara raka'a shi dai bai san me ake ba to kawai wajibin sai zulmi wanda ko yake da yaƙinin cewa sallah ta cika wannan miƙewar ta liman gaskiya ƙari ce to wajibin sa ya zauna shi ma zai iya zama mutum ɗaya zai iya zama mutum da yawa yau za ka ba zancen adadi ba yau mana ne na Alan da kana da wanda yake da yaƙinin cewa sallah ta cika Hmm.
za a iya yaƙinin kuma yaƙinin sa ba daidai ba na zai iya mu zai iya yaƙinin cewa sallah ta cika eh amma da Allah yaƙinin nasa ba daidai yawwa amma wajibi ne inda yana da wannan yaƙinin a lokacin to ga wajibin abin da zai yi. yau ba idan an gama sallah zai tambaye ni wanda ya faru idama wannan wannan kuma dai wajibi idama za su daidaita a san me me ya gudana domin za a ce akar maka Allah fa sallah raka biyar yau kai mana me ya faru in yace a a gaskiya ka cika mantawa ne to shi kenan sai dai kuma in suna da yaƙinin cewa a a ba haka bane su ma sai su gaya masa za ka in aka samu kuma inda abu yake hakikatan aka fahimce shi to in dai dai aka yi shi kenan in kuma an yi kuskure sai a gyara shi yau na نعم نعم نعم نعم يوم نعم مم. نعم مم. بس sai a tambayi ba liman in yana nan ba shi kuma me nasa ya ji ne da haka masu cika sun zama uku masu kokonto biyu shi kenan a tafi yawwa wani yana cewa malam menene bambanci tsakanin zatin Allah da kuma siffar Allah to in an ce zati shine haƙiƙanin yadda Allah yake haƙiƙanin a bari in baka misali da wani abun ba Allah ba, sai ka gane ta'ala Allah a uluwan kabira an kulli ma yusafu bihi mimma la yastahiquhu wa la yaliqu bihi a idan aka ce zatin abu shine hakikanin yanzu kai zatin ka shine wannan bikin naka da muke yi siffar ka kuma ita ce abin da zamu iya cewa kai dogo ne ko gajere ko kana da kaza kana da kaza kaga siffa تقوم بالذات ولا تستقل بنفسها ko ma'ana siffa ba wani abu bane daban zati ma wani abu daban siffa a jikin zati take ka fahimci abu yanzu siffar ka baki dogo fari ne kaza ne kaza ne kaza ita ce siffar ka ba a ganin wani abu sunan fari ko baki gefe daban gashi kai kuma ga ka ka fahimci abu yawwa wannan shine bambanci tsakanin zati da sifa to Allah subhanahu wa ta'ala tunda shi ba mu san hakikanin zatin sa ba shi yadda yake hakikanin zatin sa ba mu sani amma ya ba mu labarin kansa da sifofin sa yana da sifa kaza wani lokacin ya faɗi sunan abin da zamu gama wani abu ne wanda yake ya dace da sunan wasu sifofi irin namu kamar ya ce yana da sifa yana da hannu ko yana da fuska wannan shi ya faɗa amma hakikanin yadda zatin nasa yake ba mu sani ba to amma zati ma'ana kar mutum jiki tun da shi bai kira kansa jiki ba amma dai abin da ake nufi da zafi shi ne hakikanin gundarin abu banda siffar siffar kuwa a jikin wannan zafin ta shi ke nan abin da ake nufi da zafi yau ai an fahimci abin ko to Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi da fahimta Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya taimake mu a ayyukan mu Allah ya taimake mu a kasuwancin mu da laburancin mu Allah ya sa albarka a ƴaƴan mu da matan mu ya tsare mana su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين